الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya biyar ko su shida lokacin da mata da shi da aka kira da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya a ƙarƙar da kara kuma ƙasar ɗaya da watan ɗaya dubu biyu da ashirin wani shi ne garaki na hutu a nan littafi mai albarka na tabbatin maudu ya haka da maudu na al'imam al'allama muhammadu bin ali bakar a cikin mutum da kai da tarbiyya رحمه الله تعالى فنعمل هنا في مقدمة الشمال مقدمة المؤلف لم تجد بالترسلون ما يكمل فقرة ليس أما بعد wanda ya faɗi manufar wanda ba littafi da kuma wasu da cikin ababen da littafi ya kunsa wannan yake cewa wasu wani fasalin kuma akan ada cikin abwabul kitab ko kuma usulul kitab yace wa ala kitab wannan wani littafi a sarrafi ke sun yawa a kafin kwanwuni da muka da ba ce abbasar hukunce-hukuncen abun haihuwa a ciki wannan littafi ne wannan suna na tattakin mawudu to littafi ne da muke nufin tabbatar da hukuncin ɗin sabbin haihuwa inda da injantaka har zuwa makoma ya ce allura an da lafiyi waɗanda suke ratayuwa da shi abin haihuwar ba da wiladati bayan haihuwar shi bayan an haife shi akwai mutum da ke ratayuwa da shi su za ka bambata nan mata basira matukar yana a yawo matukar yana karami yana yawo to akwai hukunce hukunce suka rakai da shi waɗanda za su ci gaba da tabbatar su to daga cikin hukunce hukunce sai ce na fi karfi zuwa kariya kamar yanka mace dabba ta hakika dabbar suna kenan da hukunce hukunce ita wannan dabba ƙarƙashin wannan mara zai tattauna mana dalilan da suka mayar da hakika shari'a irin dabbar da ake yankawa lokacin da ake yankawa kai har ma akwai babi da fasali da ya kulla shin wani naman suna naman da aka yanka da dabbar suna danye ake ci shi ko ko sai an dafa sai an sulala to sannan ya kulla ta fasali da ya tattauna wai shin ana kashe kashin dabbar suna ko ba a karyawa sannan ya tattauna ga wanda ba a yanka ma dabbar ba shin akwai wani abu da za a yi ko shi da zai yi bayan ya girma in an an karar da shi ko ya samu ilimin haka ko kowa sannan ya tattauna matsala ta idan mutum an mata haihuwa bai samu dabbar da zai yanka ba a ranar bakwai shin akwai wata kafa ko wata dama da yake da ita da cewa zan iya kayayyanka kuma shari'a ta karba da dai sauran hukunce hukunce masu yawa a tsakanin hakika wannan littafin ya tattauna wannan matsala dan a babin kawai sai dai kulla fasali fasali guda ashirin da biyu ashirin da biyu kowane matsaloli ne dangane da hakika a cikin sannan ce ba ka kira asiri sannan shi wannan littafi ya tattauna a kan aske kan yamu yaushe ake askewa ina hukuncin askewar akwai bambanci tsakanin aske daji kan mijin da mace ko kowa sannan wata ya ce sannan shi wannan littafi ya tattauna a kan sanya ma yawon suna yaushe ake faɗar suna wani irin suna ake sawa wani suna ya fi wani ne suna na makaruni wane ne na haram sannan lokacin da aka ankara da cewa an sama yawo sunan da bai dace ba mahaifin ya ankara ina mafita a kada ko shi ne sunan ya amsa da kila ma bayan take wani mahaifin ina ba ka ta addada in ma da ya tattauna mana wannan matsala wa khilali sannan ya tattauna matsala ta kaciya wani lokaci yake ma yaro kaciya shin ana ma namiji da mace kaciya ko ko ba za kawai ake mawa idan kuma an zo yin kaciyar ya ake kaciyar ne ake tabawa ne ake cirewa da sauransu sai ya tattauna wannan wa mauli sannan ya tattauna game da fitsarin yaro fitsarin yaro jinjiri namiji ko mace ka ta su ba su tsare ina hukunce hukunce wani tasiri yake da shi mene shari'a ta tanada shi ya tattauna waɗannan matsalolin wa tasrifu bihi sannan ya tattauna kan buɗe kundin yawo shin ana buɗa ma da nufi kundi ko ko wani kawai ake buɗa ma kundi yaushe ya kamata a buɗa ina da idan buɗawa shi ya tattauna kan wannan wa a kare tarbiyyarki da kuma wata su hukunce hukunce na tarbiyyar yawo shi ya tattauna kamar misali shin idan aka haifi yaro daga wata nawa ne ya kamata a bar jama'a ta ɗaukar shi kafin nan ko ne ya kamata a yi sannan wanda me ya kamata a ba shi na abinci shin za ke takaituwa a nonon uwa kawai to in har za a takaitu a nonon uwa kawai sai ya kai wata nawa za a fara ba shi abinci in ya kai waɗannan watanni wani irin abinci ya kamata a fara ba shi idan in kibar haka duka abin da ta shari'a duk madan ya tafi wa waɗannan hukunce hukunce yaushe ya kamata a fara koya ma yaro sama yaushe ya kamata a fara koya ma mai tsayuwa da tafiya yaushe ya kamata kaza yaushe kaza yaushe kaza in ya zo zai fara magana me ake so a yi masa a mahamza ta addini me ake so a rika nan kana mai me ake so a fara koya mai ne bai kamata ya ci ba a daidai wannan gaba wannan ya tattauna waɗannan wa aswari da kuma matakai da ɗan adam ke tasowa a kai har zuwa mutuwa bilhiri kawai ne don su fata tun daga kasancewar mutum a matsayin duban mani masu da ke tattauna tun daga duban mani ila kun da karni da rijiyar da ke auren nari har zuwa matabbatar shi a aljanna ko kuma a wuta shi ya tattauna wannan abin kuli ma da faɗa mana yawan babukan da ke littafi ne da su sunna amma a takaice shi ne ma da yake fata a kitabun fatiha fi ma'ana sai wannan littafi ya zo fatiha sai ban sha'awa in dai mutum ya karanta ni sai ya sha'awar littafin sai ko ya wannan bayanin mutum ya zo mutum sai ji littafin nan ya burge shi fi ma'ana cikin ma'anonin da littafin ya zunta za ku kowane bari kowane fasali yana kunshe da wani abu da muke da ƙirƙirwar musulmi sannan yake mustamilan min al-fawaid shi wannan littafin ya kunshi waɗansu fa'idodi ma'ana ya kasu yujaru fi siwa na daga waɗanda ba zai yiwu a same su ba a wani wayannan bayanan da malam ya tattara a cikin wannan littafin ne tukutul mawdu abu ne mai wahalar da sai kake samun wani littafi ya tattara su haka ture zabo kwace ko shirin abu ne mai wahala kaga wani zai ke to malam ya koma yaban kai ko ba yaban kai ba ne gaskiyar al'amari gaskiyar al'amari littafin ya zama wata taska wani koki ko wani teku da waɗanda suka biyo baya ke da sha'awar rubutun ta a wannan bayan zai kamfata daga mana ba ka rage mana kan haka a ne da haka littafin ya kunshi wajen su fa'idodin da zai wahala a same su a wani shi min nukratin bari'a na daga wasu fa'idodi masu ban sha'awa waɗanda suke da ɗaukar hankali da kama tunani da kamar da yana duhu ne kawai ya kawo shi a ciki shi ne ce nuna tafsir nuna da tafsirin ayoyi sai ga aya shi ne ka sha filta ka sha cin fassarar da ka sha binciken gida a kanta sai ma da fito maka da waɗansu fa'idoji daga cikin aya sai ka kamar a lokacin aka yayi maka duhu kai maka a lokacin da aya tana kunshe da waɗannan fa'idodin shi ne nukan bashi a nila tafi wa a hadisa da kuma hadisai ta da kula hajjatu ila ma'arifatiha da akwai bukatuwar a san su mana waɗannan hadisai da malam zai kawo su a littafin nan to za ka ga muna da bukatuwar dama mu san hadisan ko mu san abin da hadisan suka kunsa wa ila da malam kuma zai mana bayani irin illoli da ke tattare da hadisan ila hadisin ne tabbata ba ila ana ga hadisin ya tabbata amma kuma ke bai tabbata ba saboda wata illa koyayya da ke tattare da hadisin ko kuma kila wasu na zaton hadisin bai tabbata ba sarki ya tabbata saboda illar da suke ga koyayyar illar da ke tattare da hadisin abintar su ba a kai yawa to zai yi zuma da wannan bayani sai ce wani jami'i bai da muktari biha da kuma kokarin da ma da ke na haɗawa tsakanin hadisan da suka ci karo da juna ko suka samu sabani ko suka yi hanyoyi ga sai mutum ya ga wancan hadisi da wannan hadisi kamar akwai bambanci kuma kamar in ka ɗauki wannan to lalle ka ajiye wancan ko in ka ɗauki wancan to lalle ka ajiye wannan sai ma da zai ce a'a ba haka bane hadisan za su iya haduwa ko da in ka ɗauki wannan shi yana nufin kaza ne kuma ka ɗauki wancan yana nufin kaza ne su da kowane yana aiki da shi a daidai wuri wa masahi da fiqhiyya la yakadu sahibu yasfaru liha da kuma waɗansu matsaloli da fiqh waɗanda ɗalibin ilimi zai wahala ya iya rahota da dacewa da su a wani littafin da ba wannan ba abu ne zai wahala ya ce wa fawaɗi da hukuliya da kuma fa'idodi na hukunce-hukunce da tattu da hada fiye da da yanzu da ha da bukata ke tsananta zuwa ga sanin malam yana wannan magana tun a lokacin rayuwar dole da kuma a yanzu duka lokacin su da ba wajen kuma matsaloli da ya shafi tarbiyya dole da ta ke magana kan tarbiyya to ba su da waɗannan larurori da matsaloli to ballantana mu kuma yanzu kamar suna wata lokacin ke ta a littafin nan akwai wajen su hukunce hukunce masu matuƙar muhimmanci da ɗaiɗaikunmu da jama'ar mu da masu mulki da waɗanda ake mulka suke da buƙatuwar su san su don kowa ya daidaita tafiyar shi don kowa ya samu damar sauke nauyin shi a mahanga ta shari'a da gargajin da aka tura mashi a bajin tarbiyya tarbiyya ta ƴaƴan shi tarbiyya ta jama'ar gidan shi tarbiyya ta jama'ar anguwa tarbiyya ta gari tarbiyya ta duk wanda mana mai mu'amala to wannan akwai buƙatuwar kowa ya san haka in aka san haka kowa a matakin shi ya san haka to kuma ya sauke to sai ga al'amura su ne daidai saboda kullukum ra'ayi kullukum mas'u mas'ulun an ra'iyyati dukkan kuma kiyaya ne kuma dukkan ku ababen tambaya ne game da kiwon da aka ba shugaba abin kiwo ne mace a gidan mijinta a bar kiwo ke ne gida abin kiwo ne mana da kiwo ne to su dukansu za a tambaye su game da kiwon nan da aka ba su yace mum fa huwa kitabun mumtirul liqari'i wannan littafi ne ne ban ne daɗi ga mai karanta shi an ce tamatta'a shi ne ka ji daɗin abu irin daɗi na ma'ana in ka ɗanɗana girki za ka ji daɗi na shi abincin da ka ɗanɗana wannan littafi ka karanta shi za ka ji dukkanin rayuwar ka ke maka daɗi sai kawai abubuwa kawaye gari cikin nishadi ko ka zama cikin nishadi cikin jin daɗi ila a gefe ba za ka nan ba kada ba za ka iya rabuwa da wata lalura ko wani abu da ke iya damun ka amma kada ka da zai iya mantar da kai wancan damuwar ya shigar da kai cikin wannan ni'ima ta jin daɗin karanta wannan littafi sannan mu ku je wajen nawari sannan akwai ababen ban mamaki da wanda ya karanta littafin nan kuma ke karanta littafin nan zai ga abin ban mamaki za ka yi zaton shi a littafin ya mutu da tsayyar PhD yake da shi ko farfeso ne a pharmacy ko medicine ko kuma ƙwararren likita ne na yara ko kuma ƙwararren likita ne a harkar nutrition harkar abinci ko kuma na kisa to wanda mutum ko psychology ma ya karanta ne kawai na ga ya san ɗabi'ar ɗan adam ne fiye da yadda za ka yi zamani to za ka yi babakin ya haka da sirrin shi ne malami ne na addini kuma addinin na bai bar mana komai ba ma farlafa na bilkin da bai shai ba wani abu da Qur'ani ya bar mana sai me ba mu bayani a kai. Wannan kalmar haka za a karanta ta moko jibun ba moko jabun ba. Moko jibun ismu fa'il ne. Na ce moko jibun fili ko fili ko lautun abin da yake nufi wani abu da zai baka mamaki. sai ka yi abu ya zo kan kuma ya zo maka ya ba ta ta abin da wuri nan shi da kuma zai yi ko ko kada kai ga shi kawai ga ta ta yi ya yi amma ka ce mu ku ja mu bi to suka ce wani abu da ya fito maka sai ya sa maka girman kai ka ce mu ku ja mu bi wanda ba ya ce wannan littafi ya sulhu lil ma'ani wannan littafi ya dace mutum ya rike shi a matsayin kundi na rayuwa wanda ma'adi da kuma makoma kenan a rayuwar mu ta duniya muna buƙatar abin da wannan littafi ya kunsa dan makomar mu dan lahirar mu muna da buƙatuwar abin da wannan littafi ya kunsa kaga kenan dole ko da tuwar rayuwar mu me yasa ce bil ma'adi rayuwar ne gida kyanta bai rasa ba ka iya raba shi da kyan abin da yake yi idan ‘ya'yanki suka zama nagartattu rayuwar ki ta yi albarka ta yi nagarta in aka samu akasin haka ko akasin haka ya faru shi ne yake cewa wannan littafi ya fi gudun ma'aji ya dace ga rayuwa da kuma makoma wa ya dace ila mazmunihi kullu mazmuni wa lahu shaykun min al-awladi wa yahtaju ila mazmunihi kuma yana da buƙatuwa zuwa ga abin da littafin din ya kunsa wane ne wannan kullu man wuhiba lahu shay'un min al-awlad duk mutumin da Allah ya baki yaya idan duk wani mutum da ke da ɗa yana da buƙatuwar wannan littafin ya zama ne yana da shi ko ya ci shi ko ya karanta shi ko yana karanta shi ko yana shiriyar shi to sannan ba da yin suke ke su ne yake yake da wata magana ka san yana nufin wanda yake da ɗanyin tsara ko to haka kuma duk mutumin da yake fatar ya samu ɗa wanda shekara hamsin ne to shi mana da bukatar wannan littafi bal kamar ma ka ce ya ma su more ma littafin fiye da wanda yake da to da ina sai kana da ƴaƴan an karanto wani za su da to kai fa ka riga ka mutu magana sai dai kuma Allah ya ba da wasu amma wa'ancan dai an riga an mutu da gida ya kamata a yi bayanin abin da kafin bakwai ko kafin shekara ɗaya ko kafin shekara bakwai ko bayan shekara bakwai ko kafin shekara goma ko bayan goma to kaga sai zama da mutum shi ya mutu wurin to ke ne yanzu duk mutumin da ke da tunani na yin aure bai da bukatar wannan littafi na yi na da bukatuwar shi tun da yana fatar yin aure kuma da ke manufofin yin aure a samu zuriya haka ita ma mace tana da bukatuwar littafin da akwai tunanin da ita ma za ta aure kuma da sami ya'ya ko zuriya ya ce wa ina zari astabidin sarada daga Allah ne nake neman dacewa ina neman taimakon Allah ya azurta ni da dace cikin abin da zan rubuta ya ne rubuta abin da yake daidai da abin da Allah da manzo suke so suka yarda da shi wa as'aluhu tawfiqa kuma ina roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da ni da shugudin rashani don dacewa da tafarkai na shirya da zama da abin da na rubuta abin da na shiro abin da na kafa hujja da shi abin da na ce a iya fahimta na ko fahimtar malamai na hadisi ne sahihi ko da ya zama da dai hanya ce ta shirya yadda na tafi kan cewa ingantaccen ne to ingantaccen ne yadda tafi kan cewa bai inganta ba to bai inganta ba inna hu karimun lalle Allah madaukakin sarki mai baiwa ne jawa ko jawa mai kyauta na ce karim shine mai alkhairi mai baiwa mai azantawa mai baiwa mutum lauka na ni'imomi sannan Allah ya kyauta ne wasa mai tuhu na yi wa wannan littafin nawa suna da tuffatul mawju saraba ko kyauta abiya ko hadiya ga almautu abin kauna ana kyauta ta musamman zuwa ga abin kauna da aka da mauludi dangane da hukunce-hukuncen abin haihuwa jinjiri da sabuwar haihuwar da za a haifa to nan hukunce-hukuncen su ne na tattara kenan daga cikin shirin da za a yi don karbar sabuwar haihuwa to a fahimci mazmuni ko abin da wannan littafi ya kunsa mana ke wanda ku subhanahul mas'ul Allah madaukakin sarki ko Allah tsarkakakken sarki shine abin roƙo ayyada ala ku khalisat bi wajhihi karim ya sanya wannan aiki ya zama an yi shi ne don neman don fuskar Allah ne girma ko bai baiwa kenan muna roƙon Allah malaki yana roƙon Allah ko in sun ke sun yi littafin da na yi shi ne don shi duba tsawa da kuma kullum yadda suke kaskantar da kai inda mu haskuna lallai Allah ya ishe mu wa ni'mal wakili ma dalla da Allah a matsayin abin dogaro in dai ba wa ya dogara ga Allah bayan kuma matsalar ki ta kare dai da tsawon matsala kuma yin tawakkala ala Allah ko huwa hasbi sai mutum ya dogara ga Allah shi kenan kayan shi sun tsinke a gindin kaba bai da sauran damuwa za a yi mai duk abin da yake so ila hadda kayan za a yaye miki damuwar ki za a biya miki bukatar shi za a azurta shi da nasuwa da makamantar shi mala yake wa ja'altu sabata ashara baba na sanya wannan littafi yana kunshe da babuka goma sha bakwai akwai babin da ke da usul da dama kamar wancan na aƙida da muka ba da misali yana da fasali fasali guda ashirin da biyu wani su yana da fasali biyu uku gwargwadon dai abin da ya saba suna fitar da usulun su ma suna da yawa albabul awwal babi na farko nan zai ba mu faharin kenan ko muftawayatul kitab ko da yaran masu research characterization yayin chapterization an faɗi abin da chapter ɗin littafi da abin da ke ƙarƙashin chapter ɗin a ce wannan risalar ko wannan littafi yana da babi guda kaza a ƙarƙashin abuwa ɗin akwai kusul guda kaza ƙarƙashin kusul ɗin wani lokaci sai a ce akwai mabari guda kaza ƙarƙashin mabari ɗin ko wani akwai matsali matsalar kenan sai ga littafi ya fi musalisan mataki mataki dan kada a yi ta zubo maka karatun sai ga gaske amma ka ɗauki matsala ka rasa yadda ita ke fasali kaza ko babi kaza ko unwani kaza mabahasi ko matsalari kaza sai maka bayanin ta ana gama yanzu kasan an gama da ita sai kuma a shiga wata idan suna san kamance ce ne amma dai ba ita ba ce da ni da ni sannan ka ka iya cewa to na zo karshen wannan babin bari in sa alama kwana ana duka dai akwai hikima mai tarin yawa ta raba da shafi a ire-iren waɗannan matakai irin shi ne magabata hatta wai a baki za su yi amfani da shi ko masari ko mabari sai sun yi istikara idan daga littafi don wallafa in yi amfani da albabul awwal ne ko in yi amfani da alfasulul awwal ne sai mai wahala zaki duka dai ya halatta ita albabul awwal ba ne ba yayi ita alfasulul awwal duka yayi to amma ba na ba Allah zaki saboda wallafan littafi babban al'amari ne shi ko Allah sallallahu cewa idan amma ahadukum bil amri فليركع ركعتين من غير الفريضة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رواية الإمام البخاري حديث استقارة هنا إن يوم مهم الأمر يبدو مكة تديك سنة نافلة ركعة بيو تكرو جعل ثم ليقل اللهم إني أستخيرك ثلاثة هل تعلق إن مسؤولي يستخيرك فيه ثم نأتي الباب الأول فأتي نفرق في, في استقبال سنة الأولاد cikin mustahabbancin neman ɗa shi wannan ba ya tattauna ne yadda shari'a ta kwadaitar ta zabura game da mutum musulmi ya yi sha'awa da ƙaunar samun ɗa kaga na ɗa na shari'a kenan kowane mutum sun gani a duniya yana da uba amma wani irin uba wani irin uba akwai uba na shari'a akwai uba ba na shari'a ba uba da kare a ne ta hanyar aure kawai ko kuma ta hanyar kuyanga ta daga kenan to yanzu ta ga babu sai ce ta hanyar aure kawai shari'a ta faɗaitar da samun ɗa to ta wata hanya ake samun ɗa na shari'a ta hanyar yin aure kawai zan mata a takaice na so ya ce mana babi na farko zai yi magana akan musta'abbanci da sunnantuwar yin aure to amma sai ya tsallake maganar auren saboda na daga cikin manyan manufofin yin aure a samana to sai ya tsallake maganar auren tunda ba za a samu ɗan ba sai da aure ba za a tafi wancan manufar ta gaba ba zai ce babin da yake magana kan mustahabbancin yin aure zai ga to wani auren ko ba a haihuwa kenan an samu sunna sunna sai tsallake wannan zubar sai ka haihuwa in an yi auren a yi burin a haihu a samu ɗaya da zuriyar kagarin da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi alfahari da su to za mu ci abalin da malin ya tattara mana albabu kuzani babi na biyu fi karahati da sakkuti ma wuce ma wa'aban naku lahu min almanar game da kyamar yin fushi da abin da Allah ya bai wa mutum kyautar shi na ‘ya'ya mata. Wannan baɗi ne ne zaman kanshi saboda wata ɗabi'a ce irin ta jahiliya. Kuma ba za ka fushe ba tana finkar wasu daga cikin mutanen mu ne. Ana haihuwa aka ce mace an samu mace kawai sai garin ya bashi. Bai zaɓi shirar ahadu bil unsa wannan wasu مسودة وهو قوي يتوارى من القوم من سوء ما بشره أن يمسكه على غول أم يدسه بالتراب على ساء ما يكون لأنك أن كيما تتغير الشعبات شيئا لكن قوي فبقى أم سوء جبا fada da yake kuma kake neman soja wani tashin hankali yake kai kuma soja kake nema kuma na ka ya ce shi yana so ne a samu liman irin burin da mahaifiyar ta yi da maryam ta yi wannan ma wanda a fara da wasu ilmi wa za a to a kunsa wale ta zakaru kan kunsa amma an dafa ɗaukin sarki ta koma gare shi ya ajin da maryam ta ta dama da wani abu da su kiyar haifin mai kisa kan kila da ba ta kai ta ba to malam ya tattauna mana muguwar ɗabi'a ce muke rika kyamar ‘ya'ya mata a fakai ta kare yana kyamar jinsin mahaifiyar shi ke wanda mutum bai da kirki kuwa jinsin sa ba mai yake yaƙa kuma a fakai ke yana yaƙar jinsin wacce kwallafa burin ta haifi mata ita matar kenan ya kulla yakin duniya na ɗaya akan uwa yakin duniya na biyu akan mata kaga kirki shi gaskiya wannan kafin sai a hankali mutum kawai ya nemi albarkar abin da Allah ya ba shi aka yi ta nabi ce nabi ce nabi yalla ba ka mace zama kana khairi an yi yarda dubu ko kai ta cewa kai mace kake so Allah ya hana ka mata ka duba kalmar da yi amfani da ita ma ba kyauta ka bi kyauta ba aka ce wani ya baka abu kaza kyauta ba ta yi kai ba ba ta gina kai ba kyauta ya ɗauko ya baka ba roƙo ba kai ba to haka Allah ya ce ya abode mai ya sha'u inata yana ba da kyautar zallan ƴaƴa mata ga wasu kaga sai fara da jinsin mata ina maza sai fara da su ba sai fara da jinsin mata kuma ya amfani da kalmar kyauta ba ku in dai mutum ya san girman Allah ya mashi kyauta kyauta kuma irin ta mutum irin zaɓin da muka wuce rana ya ce tsadar da mutum ke babu wani abu da ke yawo jinsin masu daraja irin mutum masu rai kenan da ya kai tsadar mutum da a ce farashi ko kiyasi za a yi mashi ko kuma da a ce wasu kamfanoni ne daga turai ko asiya ko china suke kera mutum da ba za ke siye ba ba ma na ɗaukar kyauta ya ce ga shan fasa sai kuma ce rika ta shi wa wanda yake so ba yanda ni ni ba wannan nake so ba ni wannan sun ban yawa ni wannan sun yawa a gari ni wannan ba zan yi barazana da shi ba ko ba zan yi barazana da ita ba ni wannan ba zan cika buri na ba ai ni wannan ba za ta iya taimako na ba duk wannan wata zakewa ce mutum ke wannan sai ma da ke albabu sahil باقي نقول استهباب إشارة من ولد له ولد بعد المستقبل سنين بشارة زود أكيمك هيوة أكيمون هيوة كي مزا مزا مزا كيمشي بشارة كي مزا مزا يزمان كان تيمون لسكفارة مشي بشارة أكوي لا دا ومن تشي بشارة أكوي بشارة أكوي تيغرنا تيغرنا جفاف bushara daban ana so a rayuwar ka zama da duka biyun nan ka taɓa yi bushara ita ce a yi wani haihuwa ya zama da kai za ka fara faɗa mashi duk wanda ya faɗa mashi matar ki ta haihu bayan ka faɗa ba bushara ya je ba ya je ya murna ne bushara kuma sai an kara mashi haihuwa nan gaba to ana haihuwa ka ɗaga waya ko ka neme shi duk inda yake mai zaki ka ta kuma lafiya dan hari kuma da kake mai dan sauka shi ba lafiya zai fara tambayar ka dan ya san lafiya tana da matuƙar muhimmanci ke lafiya lafiya lau in ma ba ta gari yayi ta a gida dai ko yaya a gida to in kusa kusa yake duk zai kotsa ya dawo to wannan bushar ana so ka zama ba zai taɓa mantawa da kai ba da zai ganka wata rana yaron na fiye da shi ko yaron ya kyauta damai ko yaron ya faranta mai ko yaron ya zama abin alfaharin addini sai ya tuna ka kai ka fara fata ban an kai yaron nan shekara ashirin bai gare manta ba to ka kake da sai kuma kai kiyaye in abin sharri ne to kar a fara ci sai ta bauchi saboda waye ya ce bai kamata a ci mutu ko ta ci a bakin ka ba idan da kai wajen an yi mutuwa kawai ne ba ruwanka a kai ta faɗa akwai hadari wanda za a ce ana kallon ka damu lalle a garin ma ce an yi rasuwa ko a ina ne to Allah zai diga mu in ta to ni na ce kana da an yi rasuwa to ai ka san kaza kaza kaza kaza ba sai wani abu da gabi ne kar ka fara faɗi kar ka fara faɗi ba shi a gari mai cikin da fata bibiya kuka ciro ta dai da ran ta ku wuce a cikin kar ka faɗa mai ta kuma ma lokacin ba hikima ba ce ka ɗaga waya wani kana yana yana akan hanya mun dai zo na kwata wallahi ta fada rijiya za ka nema in ba a sa mai da kuka dire ba sai rufu ne sai da an yi hadari a an yi hadari a ta sai kai kum sai ta murmure ta iya kiran shi da ya hanya alhamda kun zo ina yanzu ai in sha Allah ne zuwa gobe kamar yanzu muna gani za ta isa ku zo lafiya sai kai kum kun gane kaga dai ito a nace in ya zo can wajen zai tsaya sai wata madara ya wuce ce sai wata falon fice sai wata lemu to duk din ya shigo sai ya zuciya mai bayani a bakin irin wannan abin alkhairi ne kyauta ta haihuwa ta ɗa sai na baka na cikin farkon wanda za su faɗa wanda ya ce bushara ta ya murna kuma bayan ya san an mata haihuwa sai ka kira shi ko ka yi mace tes ko makamantansu sai ka kaya shi murna Allah kiraya Allah ya albarka in mun zo mu ji addu'ar da ake so kai ma wanda ake mata haihuwa da shi kuma addu'ar da ake so ya mayar to ma da ya tattauna wannan a fasa a bani na uku albabu rabi'u bani na uku fi istihbab al-adani wal iqamati fi udrayhi kun ta habbanci kiran sallah da yin iqama a kunnuwan yara to za mu ji tattaunawar da yayi akai da kuma matsayar malamai akai na mutum haihuwa to kaga daga cikin ayyukan farko wannan albabu al-khamis babi na biyar istihbabi tahnifi mustahabbatin tauna miki da bilo ko wani abu idan zaki zaki shine tahni yana hadan sa ko dai bilo ko zuba ko dai wani abu ne ruwa ruwa dai haka kuma ba mai ruwa ruwa ne to a dai tauna sai a tuka ma yara ko kuma ke kuma abu wanda mutum kirki ya yi mahaifiyar anas musulai murmai sa'u kenan da ta haihu da daddare duk ba yaron komai yaron na ta juye juye yana bukatar abinci sun ki bashi sai da gari ya waye ta kira dan uwan shi yayin shi kenan anas ibn malik take dauke shi da sojan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ga alibi kuma ya sa mashi suna annabi ya ce ka zo da san wani abu ne ke na zo da dabi da yake alhamdulillah kawo annabi ya dauki dabi nan ya tauna ya tsiga mai ke jama'a ku zo ku ga yaro da san dabi da mutanen madina na san dabi dan yaro amma yana ta tsotsi ruwan da ake sa mashi na dabi nan ina da ne sai an sa mashi suna ya ce a'a ya ce sunan shi abdullahi sa mai abdullahi malamin da suke tarihin yaron suka ce sai da aka ƴaƴan shekara su kaɗai ya haifa duk sun haddace Qur'ani ko wani mujahidi ne fi sabilin nai dina da wajibiya kaga duka waccan albarkar to ana so a yi ma yaro tahli albabu sadin baki na shida fil aqiqati game da aqiqa na
yanzu kamar labari ya kawo wannan eh duba da ɗan da ake fuskanta na
eh
bare sun ce yana ana iya ɗauka siyan eh
yanzu ya za a to sai mu sauki za mu iya aiki da akwai hadisai guda biyu duka tabbatattu za mu tunda iya aiki da kowane bangaren karfin imani akwai hadisin bukari da muslim wanda na bukari sun karwaito yana da ke ta la'atwa wala tiyarata wala hu mata wala hu la'atwa babu saukar cuta daga mai cuta zuwa hadiyayi wani communicable diseases babu su kwata-kwata sai kuma hadisin muslim da hadisin da muslim ya fitar ne da yake cewa kirra minan majzumi firaraka minan asad in kaga kuturu karanta a na kari kirge da in kaga zaki za ka gudu yanzu ka shawo kana za ka masallacin juma'a ka ga zaki aka ba ka sallar ma in kaga kuturu kan da masallaci kawai to kaga a cikin ne kamar sun ci karo da juna me yasa aka ce na kuturu ka kudu saboda ana dauka kuma duka wanda zai tafi yanzu nan za ka kwata sai ma sai da yanzu sun jafi hanci ya furce murya ta canza to shine sai malai su ke to da za a haɗa hadisan guda biyu wanda da ne ce ba a ɗaukar cuta idan kana da kwakwarin imanin da ka san ba duk da zai faru ka je kawai kai wannan imanin na dan kwafila kenan ko kuma idan kana da wani jin tsoro da gaskiya makana sai da kike a kowace har ila matakin da muke ke ne kuma su yawa bai da kuka tana da wannan cututtukan ko hepatitis ko tokili ko tobacco don tarin fuka ko dai wata cuta da ake ɗauka ila har cutar hanta ma da makamantar su sai a nemo wani lafiyayye sai ya bayarin ta hali ya ji sauki sai a kubuta kada daga zuwa kuma a dora mashi wani abu na na cuta kuma musamman a nan littafin za mu ji wasu maganganu da malam ya yi cewa shi yaro lokacin da yake ciki ya ciki munifin shi ya ci ƙarfi yana cikin wa duniya sun ke rauni kaga lokacin yana ciki da mamai shi za ta sha abin da ke sa ciwon hantar zai wuya ya ci ya kamu saboda kariyar da yake da ita amma yana fitowa an kyale shi da duniya ko ni zai iya faruwa kaga haka ne sai a duba sai a ga wane ne lafiyayye wanda bai da cutar sai musu da halikin ko kuma idan har ba a yi tauna dabinan an haɗa da yawu ba sai a nemo zuma sai a lallata maki da waccan ai fa'idar ta ta hali wanda mai dan zaki zaki zuma zuma ɗan alewa ale wanda abu mai amfani sai a lallata maki na kai haka shi kenan to sai albabun albabun sadis babi na shida ila fikati game da hakika tabbar suna wa akaniha da hukunce hukuncenta wa zikirul ikhtilafi fi wujudiha da kuma afatan safanin da aka yi game da wajabcin yanka tabbar suna ga jinjiri ko ko ba wajibi ba ne yace wa hujjatu sa'ifatayni ko hujjatu sa'ifatayni ma'ana da ambatan hujjojin bangarorin guda biyu shin haka mutum aiwa wajibi ne yanka tabbar suna ko ba wajibi ba ne idan wajibi ne tsawon a waɗanne irin yanayi zai iya faduwa in ba wajibi ba ne da take fa'ida da kwatantar wata shari'a ta yi albabu sabi'u babi na bakwai fi halka ra'asihi wajen aske kan gashin yaro wata sadduki da zinatin sha'ari da kuma yin sadaka da gwargwadon awon gashin yara ya dunkula gashin yara ya samu suke yi irin na masu sai da zinariya sai a dora gashin a kai gwargwadon nauyin da gashin ya bayar sai a ce yan zinari ya ce za ka kai ta nawa sai za ka kai dubu biyar sai ka cire dubu biyar sai ka bada sadaka mutum ya buɗe kogobi haɓaka tattalin arziki kaga sai aka yi haihuwa mutane da yawa za su amfana ya sai da awakin garin zai samu kuɗi wani zaman garin za su samu alheri kafila unguwar so muke nan ko ita ma za ta amfana to ga kuma talakawa ita ma sadaka da kuka rai kuma sadaka sun za su amfana sai ga an buɗe kafafi na haɓaka tattalin arzikin mutane to sai a auna yanzu ka kake na tsoro kasuwar a ce ko kungiya a ce ofishin shugaban shugaba yana da wannan sikiri da an yi haihuwa da kasuwa ana aure sai ba mu gwani tsada ga da yake na abin da ba Allah ya sa mai to sai babu tsari da babu na tabbas ni zikir tasmiyatihi game da ambatan sanya ma yaron suna hakkin waye sanya suna wani irin suna ake su wani ne ne daraja ta daya wani ne ma ba a so da sauran wa wakati ha da lokacin sanya suna wa kare ha da hukunce hukuncen sanya suna albabu ta fi baɗi na na zo da sami maganar tsare-tsaren musulunci wajen canza mummunan suna ko suna mara fa'ida ko mara kyau الباب التاسع باقي نبيار في ختان المولود game da yi wa abin haihuwa kaciya ita wannan kaciyar da ake magana kaciyar maza da kaciyar mata wace ce ake koko duka ake yi wa ahkamu da hukunce hukuncen kaciya ko wa ahkamihi da hukunce hukuncen kaciya albabu al-ashir babi na goma bi sakri uluni zakari wal unsa game da cikin huda kullin namiji da mace wa ahkamihi da hukuncen hukuncen hudawa ana hudawa namiji kulli in ana hudawa me dalile me fa'ida ana hudawa mace kulli in ana huda me amfani me fa'ida yaushe kuma albabu da albabu hadi ashar bani na goma sha ɗaya fi hukumi gwamnati da gudani game da hukuncin fitsarin yaro namiji wani jariyati da hukuncin fitsarin yarinya mace kabla akli bi matsa'a kafin su fara cin abinci yaro kafin ya fara cin abinci idan ya yi fitsari in namiji ne ne hukuncin fitsarin idan mace ce ne ne hukuncin fitsarin in sun fara cin abinci za ka ce fitsarin ya koma hukuncin shi daya sai ce da babu saniya ashar babi na goma sha biyu shi hukumin rikin rabini game da hukuncin yawun yawo walwa'adihi da yawun mu a hausa aka ce rik muna fassara shi da yawo lu'a yawo amma da rafi da bambanci in laraba suka ce riku shine yawun da ke fita kafin a ci abinci in ya mai tashi da safe kafin ma ya kama ba kafin ma ya zai gama kici na yawon du'a ya wanda ke gida bayan ya ci abinci ya sa mace ta abin sai ya wuye ka zuba ta ɗauki shi da ya mata maka riga ko kafaɗa to dai hukuncin wannan yawon kafin a ci abinci dai hukuncin wancan yawon bayan ya ci abinci shin dole sai an wanke najasa ne ko ba najasa ba wa huwa ya kamata da wahal huwa ko inda ya sa wa huwa huwa amma wahal huwa wa hal huwa tahirun shin wannan yawo mai tsarki ne abnad ko ko daga sai da aka guna yayin tsiro fako yadi shi yawo baya wanke baki ma a kassara da kai har da cewa yara akwai yin abu sai akwai su talatin a rana daya ko bai tsira kurkura baki ba to yanzu yawon da ya fito bayan aman nan shi ma a hukuncin aman ne kuma ina ma hukuncin aman duk sai wannan magana ka ke da wannan ai akwai matuƙar buƙatar waɗannan babuka sai sai an babu sani da aka babi na goma sha uku fi jawazi hamsin asfali fi sala game da halaskin ɗaukar ƙananan yara lokacin da mutum ke sallah wa in lam ya alam hala siyanihi ko da mutum bai san yanayin sifarsa ba kawai kana sallah sai yaro ya taho ya taho ya taho ba buƙatar ka yi ɗaukar shi in ka gama sallaci ya maka ɗauke shi ba ya ji ban sani ba rigar ki da tsafta ko wa ya ce wa ya saka ba da ya taho ba kai ka ɗauke shi malam bayan wannan rubutun ma tun ba a kirkiri gwamnati famfas ba wani sanayi ka gano da famfas na ya ɗauke shi shi ma ya ce ake sallah shi ma fara ta hana sallah to me hukuncin me ne sai ka tauna a kai albabun rani a shar baɗi na goma sha hudu istihbab takbir al-atfal wal ahad game da mustahabbancin sumbantar kananan yara yan kananan yara kai wai sumbantar wal ahad da uwar yara ma har ita ma tana ta sumbantar da to shi ma nan kaga wata magana za ta in an ce sumbanta ba a baki kenan abin yi wani hukunci zai dawo na yawo hukuncin yawo zai sake dawowa to yara a rika sumbantar in ka dawo ki ta jin daɗi ka dawo amma ka dawo kamun ba ka dawo ba sun san ba wani bambanci eh ko matsala ba ya dawo ba yaro da ke kana to ya gano ba ba dama sai faɗa a to ba su mutu da haka haka ita ma matar ma ma ma san mace ita yake ne ne dole ne ka fahimce ta ka sauko daga kan gidan sama ko wani matsayin gidan sama ce gidan sama na can ma'ana ai hankalin ka yafi naka wayan ka yafi naka kwarewar ka ta fi kada ba ka za ka sauko don fi banan da ka iya daidai ta wani mai malamin psychology university ce ita mace tana yanke hukunci ne da soyayyar da abu in mace na san abu wallahi sai dai in ka sa hikima za ka yi na mutane daidai shi kuma na yana ɗauki da hankali mace ba ruwanka da hankali sai ka ajiye hankalinta sai ke aiki da soyayyarta ke sa za ta iya ta nemo wasu kaya ta ba kawarta ta hana uwarta to da mamanta ta ba ta haushi a satin ta ta matsa mata sai ta rubuce ta a wani biki a kauye to tun da haka ne ba ma na ta ba ta kayan nan ba kaga da a hankalance ne uwar za ta ba to mace ita da soyayya take gina hukunci to da mijin bai fahimce ta ba ce sai ka ce kana mutum ne kake ba ta da hankali to wace maka tana da jiki girgiya ka kai ma sai ka dan rage yawan naka yana kawo wuta da yawa sai ka dan rage batar ka dan cire layi da sai ku dan yi ban zai zai ku kun daidaita kana yi kana kawo da kai wasu abubuwa amma ka ce wai irin ka kake so ta zama wannan kullum sai ka targa wata kuwa kullum sai mu ta zama ba zai iya hakuri da su ba to ka gada su a tumbance su kuma mace ta tumbance da su za su rike da sai ka damu da ita kenan kuma abubuwa tsewa da mata ke wa maza abu ne na riya to idan ka nuna kayan da da cewa tarbiyar a cikin shi ne sai zama dan Allah sai sa ita girki ko bai dace ba ka yawa wata kala ce bai dace amma sai ko bai ado za ga ta yi kitso kai ba kai ba kai ka ba da kuɗin ba shahadar guda ɗaya ko rance ko nika ko waye aka yi mata ta zo gaishe ta ɗan tura tsankwali ka gani kai banza da ita wallahi ba ya sarfe ce wata shida ba kai ba wata kuma za ka yi cewa kana kallo ma na yi fito ba za ka ce komai ba to kafin ke magana ka yaba idan ne ban san nawa ake kisa ta fara alamun ya ja mai ga waɗanda ne su a rage zaki lalace da su yaro ya yi na akwai karanci
wani shi wanda ya bin baya ya ji wannan wa'azin da ya je gida an kawo abinci ya ci wannan jirgi ya yi daɗi ya ce mu na wuce
Allah ma aka ci wannan. Tai, ya ka ya ka ta Wannan da sai idi ya akwai da kalmar da. Irin shi ka ba ta yi masa yi masa ta kasu. Sai dai rika biji a rika ce na ta kuma sai sake yaba. Wanda ya taka samu masu ta gama take nan. Wanda gida ne mu na wiki. Ragan mata ne kawai suke da munafikin Allah. Akasari munafikai cikin mun shi kan ba. Kamar a wurin mata akwai munafikin Allah. Munafikin Allah. Kai ta cikin ka daga rage ɗan kai kai da baka da Allah. Mace kenan. Sai mutum ya sun sai a zauna lafiya. Dole ya tattauna mana wa'annan matsalolin. الباب الخامس عشر باب نقوم الشاشدة باب نقوم الشاشدة في وجوب تأثير الأولاد فقد وجب سلدنا كرد آية سلدنا كرد آية شخص يسعد القرآن على تناوله ilimi ko ayin alkur'ani ko zikirori a saita bakinsu a saita kullunsu a saita idansu a saita jikinsu gaba daya kusan na rika na tabbatar da su abinda suka yi na a yi fada a yi fada wanda ya kamata a sa duka in shari'a ta ce a sa duka a sa ibn abdulbar a cikin littafin shi na jami'u bayani na yanzu wa fatihi a farko farkon littafin yake kawo wani mataki da Allah dan Umar yakan dauka tsakanin iyalai shine idan iyalai ke su kuskuren magana da larabci sai da sai da su fada har zancensu zai gyara har zancensu zai gyara ko nan zare na san mutumin da har hausan ƴaƴan yana yi ke kofi ta faɗo kai harka kara kofi ya faɗo harka kara cewa ta faɗo ai ba hausa ba ke wannan har shi yake sai ta mayar hausan ba za a yaran sun taso da hausa mai kyau to yara ai masu yara ba sai an kunyata su ko wani abin nan zai zama da kunyata a ɗauki matakai da yadda ya dace ba kai wajen cin iyaye su da daftar da ƴaƴan wata adili da kuma karantar da su sai sun karantar da su kuma da nan ce karantarwa ilimin addini ne farko halattana masu ilimin addini sannan halattana masu al'amura na rayuwa yanzu wancan matsalar da Aisha da muke da su ta hadisin jami'a matsalar istikara wato ba duk da rana ce da haƙi mutum ke miƙawa Allah na wasu al'amura amma a cikin yake cewa an ba in kunta ta alam an na hadan amra khairun ji sai ce ni wa ma'ashi wa su wata mai abu uku karke da ba a mantawa da duniya kamar yadda bai kamata duniyar kuma ta abar lahira ba lahira ce a gaba dan da tsini aka fara addini na wanda ya ka samu addinin to duka duniyar za su yi kyau rayuwar duniyar za ta kyau makomar ma za ta kyau shi ne to wata adilin da karanta da su wani adil bai nahu da kuma yin adalci a tsakanin su sai an yi adalci a tsakanin su akwai hadisin alimawar bukari da muslim hadisin annoman ibn bashir ke bashir ibn sa'ad hadisin annoman ibn bashir wanda mahaifi ke mashi kyauta ya je ne ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shaida amma annabi sallama ya ce a'a ni ba na shaida akan zalunci bayan ya tambaye shi kai ma ɗayanka duka irin wannan cuta ce a farbabu tsari to ashara bayan ashar babi na goma sha shida fi zikiri fusulin nasi a fi tarbiyyatul aulad game da ambaton waɗansu fusuli fasalin duka fasali fasali masu amfani game da tarbiyyar ƴaƴa wanda a nan dai zai kawo mana matsaloli kamar yadda muka ishara da su a yadda za a ɗauki yawo ke cewa daga haihuwar yaro bai kamata a daga daukar shi kowa a zai kikima a kan da ya kai wata uku ya kai wata uku da shi ne sai a ba mutane suna dauka amma lokacin da zai dauki ya an kula iyaye mata sun ci iya dauka kai ma ka iya koya maka ya ake daukar ka dauka to da sai ku iya murɗe maki kai ko kuma ku karkatar da wani tunani a lokacin da buƙatar kula ya tattauna matsalar shin za ki ba yaro abinci nan ya kawo maganganu da aka yi wasu malamai suke ga a'a ai kuma za a fara ba yaro abinci ba sai yayi haƙoƙi sai dai aka kai ka a mama da lego ruwa shi wanda lego ruwan da za a baki abu mai sanyi ko ku sai ne ta hidiri shi ya tattauna mana ka zo da likitan yara ne sosai albabu sabi albabu sabi ashar babi na goma sha bakwai shi a tuwa da shifri game da matakan rayuwar yaro min dini kauni ne duka fatan tun daga kasancewar shi gwamnati إلى وقت دخوله للجنة أو النار أرجع لك في كذلك على الجنة كوك موتا وإن الدنيا بابك هو مشاء فقط دون للتأتي يموتا تيش الباب الأول باقي نفرسو تيش الباب تنبه أولادي game da mun ta'abbatin neman ƴaƴa kenan mustahabbancin yin aure dan tabbatuwar manufar samun auren dan tabbatuwar manufar auren shine samun yaya sai ta alfasul al-awwal fasali na farko al-hasu ala ziwaji kwadaitarwa game da yin aure musulunci ya kwadaitar game da yin aure wa antikul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imatikum in yakunu fuqara ayyughnihim Allah min fadli wallahu wasi'un alim wa ankihul ayama minkum wa aurat da gwagware cikin wasalihin min ibadikum wa imatikum mana mazan cikin ku da ba su da aure ku zabarar da su yi aure ku aurar da su yi kokari ku sa su yi aure haka mutanen kirki daga bayi kana da bayi maza da bayi mata ka taimaka ka yi kokari ka aurar da su mazan su yi aure matan ma su yi aure iya kuru fukara Allah ce in har sun talakawa ne yi gudu ta musamman mun fashe Allah maɗaukin sarki zai zai azarta su daga falalar shi. Allah ya kawar taimakon mutane guda uku daga ciki akwai mai neman aure. In dai da niyyar ka tambuwa mutum ya sassa magana neman auren ba na bai duk ya taimake shi. Sai an gama ke yaron a ceto mato. Ba ka san hukuncin da aka ceto ba. Kuma ina da wanda ya kasa hada-hadar shirin ne aure ya ta gani irin wannan taimakon. don ce kuma har yanzu alkawarin na nan tafka ce aka aske ta musamman don kawo ɗauki ga masu neman aure manzanni da Allah maɗaukakin sarki ya aiko aka yi babu labarin su ma suna da aure wanda kada arsalna rusulan min qabli ana ce hakika mun aiko da manzanni ya rasulullahi kafin kai waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya wa'annan manzanni sai muka sa suna da mata kuma suna da zurriya suna da ƴaƴa yana da mafi yawan ya ce annabi ibrahim ga annabi isma'il ga annabi ishaq annabi yaqub ga annabi yusuf ga yawan shi guda goma sha ɗaya manzo sallallahu alaihi wa sallam ga ƴaƴa ga maza ga mata ga jikoki ga zuriya nan wata bayan wata to musulunci da ya faɗaitar game da neman yin aure wa bayanin sifatin zauja da kuma bayanin siffar matar da za a aura. Ita matar da za a aura, ita ma akwai siffofin da shari'a suka bayar. Da sai dai siffofin da shari'a suka bayar siffofi ne da za su wanzar da manufar samun abin nan auren. Sauran kuma an bar wa mutum ra'ayi a kona abu na malamin psychology suke cewa akwai abin da yake amurin ne jinsi. Idan aka tambaye ka kyau, wata mace ce mai kyau, ba za mu taɓa haɗuwa nan ba da ta tuni da ba. Cin karo da juna kawai za a yi. Wani baka zai ce, wani kuma ya ce ba a yi za ka yi haɗa fara da baka. Zai a daka wannan a daka wannan a haɗa a babu wankan tarwada. Malam Zane Rawe ya ce, dabara ce kawai da ƙasar Hausa, amma ba wani wankan tarwada ko baki ko bari kawai ba. Da aka samu wankan tarwada nan duk baka ke. Sai ya wani da farfaru, wani wankan tarwada ne. baki ne kawai ko baki ne kawai Allah ya fi gama da to ka ga ba za mu iya haɗuwa mu fitar da ma'ana ɗaya ta kyau ba ba za mu iya ba to da abin da za ka ja jibo ka ce shi ne kyau a cikin wata mace wani kuma zai ce ba mu da wannan shi in ma tana da shi zai to ka ga kyan wani amurin ne niski sai aka baka wasu siffofin da shi kyan zai ratayu da su ina amfanin kyau ba ta maka biyayya ina amfanin kyau tana korar ka a gadon ta ai uban ya sai mata ina amfanin kyau tana kokarin turo ka ta windo ina amfanin kyau tana watsa maka da ruwan shayi yau ne ina ba gara tunku ba da take dan lakin ko take buɗe ma ko take take maka lema ko take rago ko gida a dawon lafiya kaga kin bai tunkiyar ake ta bada abinda kan kefi ko kuma abin da kai kan zai amfane ka yanzu ta watsa maka ruwan tashi kuma ga ta wani in ta buɗe sai ta ga tashi sake neman wani auren ba mai kama da ita ma ba ka so za ka tafi kiret ɗin da ke kasa da nata ne ina ko san kuma a dace shara ta yi kwaɗaitar da ababen da ya kamata a ce su ne mutum zai la'akari da su akwai fa'idoji da yawa na yin aure fa'idar farko shi ne samun yaya daga cikin fa'idar yin aure a samu ‘ya'ya fa'ida ta biyu biyayya ga Allah da biyayya ga manzo sallallahu kuma ce fa'idar farko in mutum ya aure ya yi biyayya ga Allah da biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta biyu akwai samun ‘ya'ya fa'ida ta uku biyan bukatar sha'awa ta jinsi ta irin ta ɗan adam wanda mutum ya auren shi ne zai iya samun biyan wannan bukata to sannan daga cikin fa'idodi kuma na samun ‘ya'ya shi ne mutum ya samu ‘ya'ya wanda in ya manyanta za su iya taimakon shi, ko kuma idan ya rasu ya fassa a duniya za su rika ibada kuma ana ba shi lada, wanda da ‘ya'ya kawai da iya samun wannan matsayi, ko kuma idan Allah ya ba shi ‘ya'ya mata biyu ko hudu ko biyar ya tarbiyyantar da su tarbiyya ta addini har ya auren da su lafiya ba abin kunya. Allah ya ce ba abin da zai hana wanda mutum ya shiga na janna. dai kana neman gwanzo a duniya wanda ya iya renon ‘ya'ya mata biyu har ya aurar da su ya gama rike karfi to shi ma kaga wata halala ce ko ko mutum ‘ya'yan shi suka mutu kafin su balaga yana zuwa filin alkiyama sai ‘ya'yan su sai ya Allah ga ba mutu in mutu ke da kanka da suna ko bayan suna ko kafin su balaga ga ba mutu sai Allah ba mu izini mu ce kai Allah ke duk wani karamin yaro da ya mutu kafin ya balaga ya ce ba mai uba na tsaye wuya ta kai wuya sai da na babu zo mu kai ne waye ni ne wani na da tsana gurin suna ya sa ke da babu da kazani ga da babu da kazani fa zo ce ke har ba ki sai kulla wai babu wata ne da fakari babu falalar talauci kamar na ne wata da shekara kulla baki da shi ba abin da ya dame shi ne da ya zo ke ta daga cikin falalar fa'idar samun 'ya'ya shi ne wai ka rika ji a zuciyar kai Allah ya baka wasu su mutu wasu su rayu amma dai ya karama kan nan ai ba za ka yi fata wasu su mutu ba in dai aka karɓar sai ka haƙura amma za ka ce to Allah ka ban bakwai ka karɓa biyu a kai kan nan ba kai ma Allah ba amma in har wasu suka shi kenan haka Allah ya za ka iya samun wancan falala wannan wasu ne daga cikin falala da darajoji na samun yada zai zo mana da wasu bayanan a gaba shi ne ce kamar lokaci ya yi ko sai mu za ka sa an lafin darasin gaba sai mu tashi da kai ita wannan aya bayan mun ji wannan taki na alhassu a lardiwa faɗaitar wata shari'a sai game da yin aure da kuma bayanin siffar ita matar da za a aura سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك ولا حول ولا قوه الا بالله السلام عليكم ورحمه الله